أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu mu da kuma lahiranmu yau litinin 22 ga watan biyar miladiya 2023 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau kuma halka ta farko halka ce ta hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za mu shiga sabon babi kitabul hajji babin aikin hajji zai mana karatu akan aikin hajji malam yace babu fadlihi wa bayani man furida alaihi wannan babin zai mana karatu akan falalan aikin hajji da kuma bayani akan wa da wane ne aikin hajji ya wajaba a gare shi na daya an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'umratu ila al'umrati kaga umra zuwa wata umran ma'ana kai wannan umran sannan ka ƙara komawa ka ƙara yin wata umra to tsakanin wannan umran da wancan umran kaffaratul lima bainahuma duk abin da ke tsakanin wannan umran an yafe maka ma'ana idan shekara uku da ya wuce na je umra ban samu daman zuwa aikin hajji ba sai yanzu na ƙara komawa zunubin da ke tsakanin wancan shekarun uku zuwa yau din nan duka an yafe mu gara ba sa ne fa amin da annabi yaya za a sai da gona ɗaya ko eh a'a ka ji an ce ina subhanallah ba ka san la oke saboda ga ogan ko yawwa ga ogan a kusa oga ya ce yaya wala hajjul mabrur shi kuma aikin hajji ka yi shi ya zamanto karɓaɓɓe kubutacce babu wani kuskure a ciki laisa lahu jaza'un illa aljanna ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna ka samu dama ka je kai aikin hajji baka lalata shi ba aikin hajjin ya zamanto karɓaɓɓe lafiyayye ingantacce aka ce ba ka da wani sakamako sai gidan aljanna kawai ana jiran ka ne ka mutu aljanna kawai tana slow tana jiran ka zo kawai shi sa kaga wayannan masu kudin sai kawai kaga sun wuce aikin haji ban sani ban kun taba lura da an yi yu yu yu yu kawai sai su wuce suna dai da garantin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a shiga aljannan nan saboda haka sai su je aljanna kai talaka fa yana shan wuya ba ko to ka gani Allah ya fi mana wa an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha an karbo daga nana Aisha yaddan Allah ya kara tabbata a gare ta qalat ta ce qultu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah alan nisa'i jihadun shin akwai akan mata akwai jihadi qala na'am yace kwarai kuwa kwarai mata ma an ce su jihadi na'am alaihin na jihadun akwai jihadi a kansu la qitala fihi wanda babu kisa a cikinsa yaya jihadin nasu yake manzon Allah ya ce alhajju shine ta je ta yi aikin hajji za a rubuta mata ladan wanda ya je jihadi wal umratu in bata samu daman zuwa aikin hajji ba to ta je umara za a rubuta mata ladan wanda ya je jihadi an lura da wannan rawahu ibn rawahu ahmad wa ibn maja wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama arabiyun wani balaraban kauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqala sai balaraban kauyen nan yace ya rasulullah ya manzon Allah akbirni an umarati ba ni labari kan falala ko aikin umara menene aikin ko mahanga ahan, menene umara a mahanga ta addinin musulunci in terms of lada in terms of yaya kimata makamancin wannan a wajibatun hiya manzan Allah umaran nan wajiba ce ko ko yaya kala fa kala sai manzan Allah ya ce la wucewa umara ba wajiba bane wa an ta'tamira khairul laka sai dai ka je kai umaran nan shine yafi maka alheri da ka tara bulutai kana noma citta a ciki daya eh ka gane wannan yanzu to mu je gaba to amma da filin ba za ka iya noma cittan da za ka iya zuwa kuma umara ba so da kanka sai da fili a noma citta a siyar a je ina a je umara sai ka samu lada da yawa kuma idan ka yi can ka roki Allah ya baka kuɗin sai ga kuɗin ya ƙaru ai abinda masu kuɗi suke mana kenan akwai mutumin da duk shekara sai ya je umara duk Allah ke da shekara ko amma duk shekara sai ya je umara me kuɗi ne ka gani a shekara sai ya je umara sau biyar ko sai ya je umara sau shida talaka ne wannan ko? eh? ko mai arziki ne wannan to kaji ko? me nake faɗa wayan da masu kuɗi suke mana kenan yiwu sai su je su gaya ma Allah kuɗi Allah kuɗi ɗaukaka mulki farin jini karɓuwa da sun dawo kuma karkayin laban dole hanyoyin samun su ya ƙara buɗuwa to kaji wannan a shekara sai ya je su biyar su shida sai ka ce wata goma sha biyu a raba ta zuwa gida biyar ko zuwa gida shida kaga duk wata biyu sai ya je ba tun yana kirga ma har ya dena tun yana jin ɗari da talatin ko da na haƙƙin shi har ma ya dena
kuna gane magana to abinda masu kuɗi suke mana ke idan mutum bai kai wannan kuɗi ba to duk shekara sai ya je a garin kuma ba za a rasa irinsu ba duk shekara sai ya je a nan garin ma ba za a rasa ba duk shekara sai ya je ko in kira mutum biyu to shi ke an san su mu je gaba ai wayan da suke yake su je su roƙa Allah Allah kuma ya ansa kai kuma kana nan kana ta nuku-nuku da kuɗi kana ta ɓoyewa ton nawa za ka siyar ka je ya wuce ton biyar ba fa na cittan ko a ko ba haka bane ko wani ton daya nawa ton daya nawa ko wani ton daya dubu dari tara to da ka sai da son biyar shi kenan zaka je zaka je umar hada canji ma ko ka gani da su kawai eh umara kace umaran ai ba umaran in dai ba wai kujera ta yi tsada ba farko farkon nan kamar yanzu kujeran umara za ta fara yin arha yanzu za a fara kaji ɗari bakwai yanzu ɗari bakwai yanzu muka ƙara gaba za ta dawo har zuwa ɗari hudu ɗari biyar muna ƙara gaba umaran zai dawo ɗari hudu ɗari biyar sai ka siya ka ajiye kawai lokaci na yi sai ka tafa ka ake yayi an gane yadda abubuwan suke yanzu kamar idan kana son ka tafi da azumi to ba ka sai kujeran yanzu ba sai ka bari bayan babban sallah sai kawai sai ka siya sai ka ajiye ta daga nan zuwa wata biyar masu zuwa ko shida ko bakwai kawai sai ga kamar a kyauta aka baka akwai mutumin da ya siya dari hudu da hamsin kujeran umaran amma lokacin da zai tafi sai da kujeran umaran ta kai naira miliyan ɗaya da wani abu da ramadana ba sai da kujeran umaran ta kai naira miliyan ɗaya da wani abu shi ya riga ya siya shi ne nake gaya wa mutane ai me yasa na faɗa saboda kai ma ka siya kawai ka ajiye ta kawai malam bello ya gane karatun kuwa ko in kara maimaitawa eh to shikenan da an sai da zabibin nan kawai ha Ah, to shi kenan. wannan kuma ba yana nufin ka kwashe jalinka ka ce wai ka je umara ba haka nake nufi ba Allah ya fi mana za ka iya yin adashin nan ko kowane wata ka aje naira dubu hamsin wannan dubu hamsin ɗin kawai don umara ne za a tara su balantana ma da yawan ku nan Allah ya muku arzikin da ba sai an tara ba Allah ya rufa asiri dai kawai malam ya ce a hadisi na gaba ko nan za mu tsaya ne to to to Allahumma amfana bihi amin a waye ya kulle jakana jiya ina ina fensir dina har mai ina fensir dina Muhammad Sani ne ya dauka to na ga an gani an gani na'am na'am a na ga kana da Ah.
ko shi ne ka ara to to alhajin ne kace ya dauki fensir ah lallai malam muhammad sani wuyanka yayi to darasi na karshe yau a hawalu tun labarga an fara malam ya ce yana da tambaya akan umara ta yaya tambayanka
wannan kowane lokaci kawai mutum ne ya shi zama umara kowane lokaci ake zuwa kowane lokaci amma wasu masu wayau suna zuwa a lokuta guda biyu lokacin watan ramadana saboda ana ninninka lada sai su je wurin sai su duk ibadan da za su yi sai a ninka duk ibadan da za su yi sai a ninka wasu kuma suna zuwa lokacin maulidi da sun je sai su tare a madina ga su ga annabi ai ko ni yanzu in zan je to ba zan je da ramadana ba sai dai in je da maulidi maulidin ma daidai irin sha biyu ga watan nan gani a rauda kawai la ilaha illallah an gane wannan to amma duk sauran watannin su ma ana zuwa amma wayannan watanni guda biyu masu wayo sun fi zuwa a wannan lokaci yanzu da wani da a'a shi ake aikin hajjar ka ne aikin hajji yana da wata ne kwara daya a yadda aikin da ake yanzu ba eh yadda kaga aikin hajji
ga wutan da ba gashin ana gyarawa daga can ne wasu sa ido a wurin su rika kallon yadda ake tabawa su ma su rika taba mana
hanyar gyara ne a wata kalla
an lura ka gane irin abin da ake yin a aikin hajji irin shi ake yi a umara dan bambancin ba yawa ba a tsayawa a tsayuwan arfa sannan da wasu abubuwa da haka wanda ba a rasa ka gane yanzu sannan in ka je kuma za ka iya sa hakori yayi sami maka sami aiki sami aikin hajji ne eh leza haji ka sa kawai sai da ka ɗan yi magana sai ka ɗan yi hankali a ya kawai ake sa asalin kawai na shi haƙorin kai kaɗai ake sa a a- sawa ake yi mana har ba a'a wai na yau guda ɗaya ne
idan ka je umara za ka iya sawa in ka je aikin haji za ka iya sawa amma an fi sawa in aka yi aikin haji Ina nufin duk zuwa sai a'a ba duk zuwa sai an saba a'a.
magana ke alhamdulillah ne ba Allah ya albarka haji umar ne ya kirawo shi ɗalibin makaranta ne ya kyauta mana
akar muka lawa malam umar makaranta na maka addu'a gaba daya da kai da neban ko injiniya ne to da kai da injiniyan gaba daya muku addu'a Allah ya saka da alheri to sai mu ci gaba haka ake so na'am
sa haƙori eh ba matsala ba sa haƙori ba matsala in ka mutu a cire na magada ne ina gaya maka a a kira wani kita ya cire ai gado ne na magada ne ai dukiya ne haƙorin baka sani ba dama kai ko naira hamsin ne ai kuɗin magada ne kana mutuwa sai a ciro shi a sa reza da wuka in ma ya ki fita a ballo haƙorin za ka tafi musu da dukiya ne lahira siyarwa za a yi ai. sai a siyar da shi ko a mai kima wanda yake so ya biya a mala ya gane sawa ba matsala amma in ka mutu yaran ka sa a cire na magada ne in kuma sun yabe ma ka tafi lahira da shi shikenan na Malam Mahmud, bismillah mana.
kalla shi umara na iya zuwa zuwa shekara Ga shi mun faɗa yanzu akwai wanda ma yake zuwa sau shida a shekarar shi. Duk wata biyu sai ya je, duk wata biyu sai ya je. Wani tambayan, to in babu za mu je darasi na gaba. Wa alaikum salam, an gone? To.
wasu aka wasu malamai da suke bada fatawa misali mutum ya je umara so da sauran umaran gare da ke ciyar da kuta mutane da shi ba Ai saboda halin da al'umma suke ciki ne. Saboda halin da al'umma suke ciki ne, ana cikin wani yanayi ba. Kawai saboda kai kana cikin rufin asirin Allah ya sa ba za ka gano haka ba. amma yanzu dinnan da nake maka magana akwai wanda tun da ya ci abinci tun safe har yanzu bai kara ci ba ba kuma azumi yake yi ba abin da ma zai cin babu ya fita neman bai samu ba akwai wanda sai ya yi kwana biyu sannan zai samu abin da zai ci so duka ana wannan rayuwan sai wasu malamai suke ganin da kai ta tafiya umaran nan bayan ga waɗanda suke cikin matsanancin hali gwamma a yi musu a tallafa musu ya jijje da yawa kuma ga ɗalibai nan suna ta karatu wasu ba su da kuɗin ne yasa ba su je makarantan ba to idan ka biya musu kuɗin karatun sai ya zamanto ka gina su za su zama wani an gane wannan su amma duka duk wanda aka yi muna sa ran Allah ya karba kai umaran Allah ya karba in ka ba wayanda yake mabukata ne a unguwanka kuɗin shi ma muna sa ran Allah ya karba an gane wannan akwai mutumin da na sani wani shekara zai je aikin zai je umara sai ba a samu biza ba da ba a samu biza ba wata daya ba a samu ba kawai sai ya ce a dawo da kudin ana dawo da kudin ya ce a yi fentin masallaci da kudin ha kuma duka kudin na aka narkar da shi a fentin masallacin Kano Road da ka sani haka ya ce ya ce sai a dawo da kudin ana dawo da ya ce a narka shi a cikin fentin masallaci duka aka yi lokacin shi ne ba wai sai watan ramadana ba ake masallaci ne ya ce kawai ai fentin ya zama ba sai ramadana ba aka yi fentin shi Allah ya fi mana shi kenan darasi na gaba a hawalu shaksiya darasi da yake mana karatu akan hukunce-hukunce na aure a mahanga ta addinin musulunci nan ba na biyu mani'ur riba abin da shayarwa yake hanawa ma'ana idan da ni da kai aka yi breastfeeding ɗinmu a wurin mata guda ɗaya to ni ba zan aure yarinyanka ba kai ba za ka aure yarinya na shafi na hudu ko mun wuce ne shafi na hudu ne malam an lura abinda shayarwa yake hanawa a marhanga ta addinin musulunci yaya dai nan kalla mana shafi na hudu eh na sama za ga rubuta tu wa fihi 20 mas'ala a wannan babin kawai na cewa shayarwa yana hana wasu abubuwa a musulunci akwai mas'aloli guda ashirin mas'ala ta farko ta'arifuhu menene shayarwa a mahanga ta addinin musulunci mas'ala ta biyu menene hukuncin shayarwa mas'ala ta uku dalilan shayarwa a addinin musulunci za mu fara da guda ɗaya tarifu menene shayarwa a yare na larabci malam yace arriba'u fil lugha shayarwa a yare na larabci masu sadiyu mutlaqan shine mutum ya tsotsa nonon mamansa kai tsaye shi ke da kayan haka sai a ce an shayar da kai to amma a mahanga na addinin musulunci ba mutum ya sha nono so ɗaya shi ke to amma a mahanga na addinin musulunci ba aka ce mahuzun min radi sabi an ɗauke shi ne daga shayar da jariri wa gairihi da makamancinsa yurdi'u yana shayarwa ka daraba kaman dai da raba ya dribu wa rada da kuma raba ala wazni sami'a sama'a a matsayin sama'a ya ruba'u riba'an fa huwa radi'un wannan duka yare ne larabci ne wal jam'u jam'in sa rubi'a war radi'u abin shayarwa wa radi'uhu mai shayar da shi wa riba'an shayarwa rada'a ma'ahu ya shayar tare da shi da ya zo latti a warradi'ul muradi'u da tayar da mai shayarwa wal jam'u jam'in sa rubi'a duka wannan larabci ne wannan ba mu da bukatar shi anan ko sai dai kai kana da jina ana ta a a ko sai mu tsallake shi sai mu je gaba wa imra'atan murdi'a aka ce mace ana ce masa murdi'a mai shayarwa ai zati rad'in to muce nan au labinin rida'a kai muce nan fa in urida mujarradil wasfi idan ana nufin mujarradin siffantawa ne bil irba'i ta hanyar shayarwa kila wasu malamai suka ce murdi'un murdi'un abin shayarwa bi gairi ha'in ba tare da ha'un ba ai laha shine gareta waladun turdi'u shine tana da yaro take shayarwa in urida idan ana nufin annaha mahallu irba'in cewa wuri ne na shayarwa bil fili ta hanyar aikata aikin shayarwa ai wasfuha shine siffanta ita ce matan take daukan jariri ta mika shi zuwa ga mamanta yaron ya sha nonon shikenan sai a ce tana shayarwa irba'iha waladaha shine ta shayar da yaronta wannan ma larabci ne kila wasu malamai suka ce murdi'atun bilha'i shine abin shayarwa idan ka hada da kawun din nan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace yawma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at rana ne da zaka ga matan da take shayarwa alaji ta yi wurgi da yaron take shayarwa ta kama gabanta wani rana ne wannan ranan tashin kiyama ce duk yadda mama take son yaronta ranan za ta yi watsi da shi ta kama gabanta Arriba fil istilahi to amma malaman musulunci idan sun ce shayarwa me suke nufi aka ce an rafa shafi'iyya malaman shafi'awa sun yi ta'arifin sa sun yi defining din sa da cewa ismun suna ne bi husuli labnin imra'atin na riskuwan nonon mace adamiyya ta dan adam ba macen ta dan adam ba doki ba ba akuya ba ba rago ba ba sanuwa ba nonon mace mutum ya iya shan nonon mace au ma hasala minhu ko ko abinda ya sadu daga gare shi fi ma'idata sibling zuwa hanji ko zuwa cikin yaro ake cewa da Hausa ko au dimagu ko ko ya isa zuwa ga kwakwalwansa kenan shayarwa yana gina kwakwalwa ko ba haka ba yana gina kwakwalwa shayarwa yana kosar da mutum to idan wannan nonon da aka sha ya gina ciki yaro ya koshi shikenan an gama da yaro idan yaron nan ya sha nono kwakwalwansa ta kawo wuta shikenan an gama da shi an gana wannan mas'alatu saniya mas'ala ta biyu hukumuhu hukuncinsa na'am a bashi haka? Allahumma amfana bihi amin. Malam ya ce a tsaya nan, to shi kenan mun tsaya nan, karatun yau kuma ya kare ke. In akwai mai tambaya a yi ɗaya biyu, in babu za mu haƙura. To, ga sharibi ya fara magana, a tsaya a saurara, na'am sharif.
Wanda suka sha nonon kuwa ɗaya.
Eh.
amma different
Iyaye, iyaye yawwa, an an gama da su wayannan.
su kuma ƴaƴansu akwai aurataya Ina ba ina ina har ƴaƴayen har ƴaƴayen ai rikita rikita ne ai an cutar da mutane yawwa mu je أو امرأة لبن امرأة ko nonon mace آدمية يتن eh nan mut- nan mutum ai ita ce adamiya din ta mace eh يتن يكون
karatun yau aka ce aula bin imra'atan adamiyatan hayyatan za ka ce rayayya ba wacce ta mutu ba hayyatan rayayya mutum ya sha nonon mace rayayya ba wacce ta mutu ba to idan aka sha nononta to hukuncin ya faru amma aka sha na gawa za a ce ai ba ta da rai ba an gama ne
wannan kamar yadda ka yi magana na ɗaya. to idan ya ya zuwa cewa ya da cikin shawarar ne ko zai ci garin da kawai ai ba maganan gado ake yi ba ya zana maganan haramci ne babu aure tsakanin kai da wannan da yaransa da yaranka
na zama Ba- eh, ya zama muharrami amma babu gado ai an cutar da mutane da ba haka muka lafa da an je gidan suna sharu yaron ka ya bara "Iya, iya, iya." maman kuma ta shiga bayi sai a ce ga wasu na sharwa ba shi nono ba shi nono kafin maman shi ta fito a zuwa ja maka rikita rikita haka muka lafa almajirin ka tambayan dai ita ce
misali ni da hanza
ba girmamawa tsakani kuma sharu mala hanza yawwa
ni da mala hanza yawwa
uwan mu ɗaya uwan Uhum.
uwa
ka daidai ta kanka Yan uwa dai.
mu kai muke jira haka muka yawwa lafa Yan uwa ne.
yawwa
yan wa da yan kani misali ni na sha nuna wan hamza hamza ma ya sha na na na uwana Uhum.
sai mahaifi ya'ya kuka haifa ya'ya ya'ya kamar dai yanzu da yadda kuke yawa kamar mahaifi yawwa kuka haifa ya'ya kai ka haifa namiji shi ya haifi mace ya haifi mace yawwa to a tsakanin wa'ancan yaran wannan, mu ne haramcin ko ko hadda ƴaƴanmu
ai zai shafi har da yaran ai an ja muku rikita rikita ne shafi har da yaran ai shi yanzu baban yaran ka ne kai ma baban yaran shi ta ai an cutar da mutane da
wannan tambaya ta gaba aha
misali mana kamar ni da abokin yau shi yana da ya ni yana da ya yawwa a saurara wannan aboki ne ba ya ni da abokina ne shi yana da ya kuma ni yana da ya malam bello kenan yanzu shi sai nake ya tashi ya nake ya ya ta mun ni kuma kyauta ya mishi yana da dai mu yi- mu yi da dai ne kai wa tura mun ne ba da rage ba ina shine malaman fiqh suke cewa nikahu shigari haramun ne dole sai kowa ya biya sadaki eh ba canji ba domin yanzu idan ka ce kai ka karɓa yarinyan shi shi ma ya karɓa yarinyan ka ba sadaki ai an yi canji kenan ka gane kes din wannan shi ake cewa nikahu shigari in ka karanta fiqh za ka ga wannan haramun ne akwai ai aboki ne ai kawai ai aboki da aboki ne ai eh mana Ah, annabi bai aure yarinyar sayyidina abubakar ba ina tambayan ka inna lillahi wa inna ilaihi baka san annabi ya aure yarinyar sayyidina abubakar ba
haka muka lafa to annabi ya aure yarinyar sayyidina abubakar ka gane wannan annabi ya aure yarinyar sayyidina abubakar wannan tambaya na na gaba ita ce
ya halitta mutum shi a rami ƙaunar uwar matar shi
kanwan uwar matar shi bayan ya aure matan bai ma da uwar matar ba bayan ya aure matar sannan ya kara da ita wancan uwar matar ba eh shi ne yake magana sai ya kara da ita wannan bai halatta ba eh wannan bai halatta ba ai shi ne manzon Allah yake faɗa a wancan hadisin kada mutum ya aura goggon matan shi ka gane wannan Allah ya fi mana shi kuma me ya kai shi ma shi ma dai banda rigima duk sauran mata ba su yi shi ba sai ya auro kanwan maman matan shi Ya ga za a mai sauki.
za a mai sauki kaji mala ya gyara wai ya ga za a mai sauki ne to sai to baba bismillah wa alaikum salam zan yi tambaya kan abin layya ne abun layya Allah ya tsare
kamar rago ku da yi da da da kauye da takaki a iya layya da su idan ba a samu wanda suka dace ba sai a yi idan ba a sama ba lafiyayyu sai su sai a yi amma inda lafiyayyu ba za a yi da taure ba za a yi da wanda aka dandake ba Allah ya fi mana Didi kana magana wane ne karin bayani ke zuwa kan magana ne magana a nan da aka ce in misali kamar ya ba da misali da hamza Aha.
mala mala mala na gamza
muna son mutanen nan makarantar su ɗauki ɗabi'a na girmama juna da mutuntawa amma mu rika kiran sunan juna gayan nan bai kamata ba ba na tunanin na taba kiran sunan wani malami a nan makarantar da sunan shi gaya ko ko malaman mu ne sai in ce malaman mu da to mu je
karin bayani da
me ne tambayan ka a ciki tambaya shi ne to ga wani wanda suke dan ai dan mace namiji aka kara saurayi ba wannan ai ab- ba haramci ba ne wannan wannan kes ɗinsu shi ne sun sha mama ne ɗaya wannan ya sha maman maman wannan wannan ya sha maman maman wannan different case ne wannan ba wani abu bane da za a tsaya ana ta wani rikita rikita wannan sidi bai gane ba kes ɗin da ya faru kenan na wannan daban wannan tambayan ka daban Allah ya zai mana wani tambayan yaya dai arma ba tambaya daga da goma mutanen dan goma ba tambaya aka ce amin a ziyawu baka yi ba kai shi dai shi dai yaron gidan naka yayi to ba su da tambaya sai mu tsaya a nan wa alaikum assalam yan dan goma sun ce bari su yi daya kafin a tashi ya ce kan sallah ne shi nashi
wanda mutum ne ya zo ana yin sallah wanda suka kafa sallah sun yi raka biyu shi kuma da ya zo ya ga akwai wuri haka kamar dai ba cika tsawon ba sai ya gyara ya shiga gaba to ana bi shi da raka biyu ko da an gama sallah hakan yi wani to sai liman alwaransa ya lalace da ya yi hannu sai ya jawo shi a shi kuma ya za a yi taimakon alwaransa na wuri ya jawo masu nufin jiki
ana gyara ne tofa wannan masbuki da aka jawo aiki ya kama shi an lura tofa tunda an jawo shi yanzu dan wane yake tambaya akan sallah masbuki ne ya zo an yi raka'a biyu sai ya zo ya fara bin sallah kuma ya sa'a ya shiga bayan liman sai sallar liman ta lalace sai ya jawo shi yaya za a yi yanzu A, to sai ya karasa wa mutane na ko'insu guda biyu sannan su sai mutanen sai su zauna shi kuma sai ya tashi sai ya kawo rako'insa guda biyu da ake bin sa suna nan suna zaune suna jiran shi in yayi tahiya yayi sallama sai a sallame gaba daya yanzu babu yadda zai yi musu bayani to yadda bi shi da wannan
sallah ya lalace mana domin su yanzu za su yi sallah raka'a shida tunda za su bi shi ya ce ba masu ilimi
don ba masu ilimi kaga sallah ya lalace
Laliban da ya yi.
a liman bai na sallar ta lalace
A wannan shi wanda aka jawo a shi sallar shi ya yi mana shi da suka wani sallar shi ya yi dama mamu ne ga uku yanzu Allah ya tsare Allah ya kare malam afuwa ina tambaya daya to bismillah mana ai kana da dama dama malam kamar misali ni ne na da mata biyu kana da mata biyu eh Allah ya baka ya bani alhamdulillah dayan misali dayan hawa udiyan kuma ummu jamila ummu jamila sai na zo ne samu matsala da ita umar jimila dama waya din suke amfani da ita wata ne kira su muna magana da su misali yanzu ba mun yi haɗa umar jimilan na kama hanya na tafi kasuwa daga baya sai na wata min kawai in kira ta ma'amila kawai na rabu da ita ko da na kira waya ko da na kira waya ba ta ruwan jimila tana wurin hawa yanzu hawa an tana dukan wayar mai mukan sa in ce wace ce wace ce tana ɗaga wayar kawai ce ce ce ce ni kawai za ta yi saki ko da ita kuma hawa an ba ta shi kuma umar jimila ne saki da ga hawa an ba sai ga umar jimila ai kiyon yin saki ba wancan ita kuma wancan ta ja makon nan ita ma wannan ta ja an ciki ne saki ba wancan to malami amin gyara ya tambaya to an yanzu ka rikirki ta komai da komai kai yanzu ka jagula komai ita dai waccan na farko da aka fara ce mata na ba komai ba ba ita waccan na farko ta fara daukan waya wanda ba ita ake nufi ba aka ce ke an sake ki ta saku ta saku wannan ta bi da ka dawo gida ka ganta ka ce ke aka yi niyyar saka yanzu ita ma ta saku da da ka dawo kaga wancan ne ta samu labari sai ka shiru da ka ce mu wannan ita ma yanzu ke aka yi niyyar saka ba wancan ba ita ma ta sauko yanzu ka koma single ba kowa ba kowa tare da kai kuma uku uku sai a ɗan samu wata mai ɗan kosai haka a bashi a ya dai mala ya gane yanzu Allah ya tsare Allah ya kare kisa musulunci ma dai baya son in an yi fushi a yanke hukunci duk lokacin da kai fushi karka yadda ka yanke hukunci ba ma akan iyalanka ba akan kowa in dai ka yi fushi to ka bari har ka sauka tukunna sannan sai ka yanke hukunci malam muhammad sani yana son ya ce wani abu a karin kowanne ina neman karin bayani ne ba a kan haka a kan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa inna wala malibi ne to shi kuma wannan yayi ne da niyyar wannan ne ba yayi da niyyar wannan ba karin kowanne niyyar hukunci wannan malam muhammad sani akwai abubuwan da niyya ba ta shiga akwai abubuwan da niyya ba ta shiga da zaran sun gitto kawai an zartar ne saboda kimarsu a musulunci daga ciki akwai magana na baka auren yarinya ne ba a wasa da shi yanzu kawai malam bello kawai sai ya ce maka tilla dai ladidin nan ta ki auruwa na baka auren yarinya na aisha a'a ai ba mu zo wurin ba tukunna shikenan sai kace to shikenan sai kai murna kace na karba aure ya kullu bayan ka yi murna ka ji daɗi zai ce kai da Allah wasa nake maka shari'a ya ce karya yake bai isa ba aure ya kullu ba a wasan aure a musulunci da ka ce ka bayar kawai ya ce ya karɓa shi kenan an gama na biyu ‘yantawa kana da bawa ka ce wa bawan na ‘yanta ka ka zama ɗa yanzu sai ba wannan ya yi murna ya gama tsalle ya gama jin daɗi ka ce kai wasa nake yi shari'a ya ce baka isa ba ya yantu sai na uku shine saki ko da wasa ne ka ce wa matanka ka sake ta shari'a ya ce mu ba mu san wasa ba a ban yi niyya ba wasa nake aka ce karya kake saki ya faru malam har ma canza wannan kwan a wannan lima na nan din kamar shine naga yake rawa ta nan da wannan din ma kaga yana rawa duka sai a canza shi tunda mu muke moran masallacin ko sai a canza a sa wuta mun kuma wani bawan Allah ya dauki nauyin kwan shi kenan sai ya sa eh duka za arba zai arba za ka yin da za a yi akwai injiniya dama a wurin ko to shikenan Allah ya fi mana sai me wa alaikum salam amma dai an gane wannan ba a wasan saki sai da haka da an faɗa ya riga ya zartu kawai to amma irin abin da mata kuma suke wa maza shari'a ba za ta dauke shi a matsayin saki ba kuma mutum ya rike zanin matan shi ko hijabin matan shi ta ce to sake ni mana kai kuma ka ce to na saka din sai wacce a to aka sake ni kenan auren mu ya mutu aka ce ba wannan ake ne wannan ana magana ne akan a sake mata hijabi da aka rike ba maganan a saki aure ba an gane wannan Allah ya je mana wani ya ce yana tambaya to bismillah ba da auren daɗin nan kake ka na baka da daɗi shi ban da sadaki ke nan ko dai sai an biya sadaki a za a biya sadaki mana za a biya sadaki za ka zo ka biya sadaki an dai baka aure aure ya kullu saboda haka sadaki ne yanzu ta zama matan shi
wala ina ki biya ai sai ya biya ai ana nan za a bi shi za a bi ka bashi daga nan zuwa shekara ɗari za a bi ka bashi kawai yanzu mata yan- mata ta zama nata abubuwan da za a yi shine addu'a ai an riga an gama siga na baka ka ce ka karba ai magana ya kare yanzu sai taron mutane ne kawai shaidu kenan ko ba haka ba shaidu banda shaidu sai mene sadaki so wannan duk daga baya za a yi
amma zai zai iya mu'amala da wani da ne ta to dama mana za a nemi shaidu kawai wane ya bani aure shikenan sai ka biya sadaki kawai a yanka ma dubu ɗari da hamsin ka biya ai ba a wasa da shi
a wajen kuma kake ci to na sake ta
to gaji yanwa ma ya ba ga ansa wasa ne aka yi wancan din sai hankali lokacin ha to tun da ya zama haka to na saka ta saka ya tasa ku ita ma Allah ya tsare ku ne ta wace ma ta hanyar wani ai ba zai yi goma da san an yi ba dole sai an gaya mata domin ta san ta zama bazawara dole ne kuma ta sani domin ta sani yanzu ta zama bazawara kuma
malam zai da sadaki take a za ta ci sadakin mislu mana eh mana akwai maganan sadaki sai dai yanzu ba za ta ci sadaki duka ba tilla ba a kwanta da ita ba za ta ci rabin sadaki ne wai za ta laftu wai za ta laftu munisa wanda ake cewa malam tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi wa uqdatun nikah rabin sadaki za a bata dubu ɗari da hamsin a raba zuwa gida biyu saba'in da biyar ka bata saboda ka ja mata aiki yanzu ka mai da ita bazawara ka ga dai bata taron ba kuma
kuma ba za ta yi ta to wani idda yanzu a za a tsaya dai a yi iddan mana ko da dai sunansa dai yadda musulunci ya ce in an yi saki a yi
wannan kamar a tsaye da ke ce idan lafiyar misali ba za ta rasu wuri kala kala alayhi da ne ce falashina alaihinna min iddatin ta tadduna to tun da akwai ayan Qur'ani ya kuma magana ya kare yanzu sai a ce ba idda in ka tabbatar haka ayan yake
wannan ayar zai tambaya mai shi a'a ga na baya can yana tambaya su bi ɗahan shugaban marayu kai wa alaikum salam mutum ya ajiye ruwa mai kyau sun mutu a cikin ruwan a to an yanzu tambaya ne za a yi shin kyankyaso najasa ne in najasa ne shi ke na ruwa ya zama najasa in ba najasa ba ne ka tsame shi kai a dolanka to amma kuma likitoci ya kamata su shiga wannan domin kar ya zamanto yana da wata illa mutum ya zo ya amfani da shi ya zama matsala dole sai likitoci ya ya sun shiga shi ne za ka ɗibar ruwan yanzu ka kai asibiti ban gana ban gana a a dole dole- dole za ka ɗiba a kai asibiti a auna a duba a gani ya ya gurɓata is it contaminated in ya yi contaminated shikenan sai a ce a ai bai wuce kashe dubu sha biyar ba zuwa dubu ashirin Yanguwa ya ce ba zai kai dubu ashirin ba, ta hanci a rage dubu goma. Ai lab ne za a je, lab ne. Za a hanga a auna a duba. Yau, Allah ya bai mana, saboda haka dole likitoci sai sun shiga wannan.
a ce result sai bayan sati da
to amma dai an ceci rayuwar mutane kaga daga lokacin an riga an sani cewa idan kyankyaso ya fada ga abin da yake haifarwa ko kuma in bai da wani illa za a faɗa a bai da wani illa normal ne wannan dole shine abin ai kaga an ceci rayuwar mutane ba duka bane ke shiga masai ustaz wasu ba daga masai suke ba wasu daga sama suke akwai na rijiya ma
hanya haka to tunda ba za ka bambance ba kawai je ka washe daga matan kawai
wani tsakanin ku ne mu ba ruwan mu karatu suke yi a shi ne dai yanzu ake gaya maka za ka je asibiti ne a gwada to kai ka ce ai tunda kai sharu ne wane ne mai wannan ne ana mai ki- ana mai to budurwar ce a ciki neman shi to to ba ita bane to shi ke wannan mai ɗakin ne to mu karasa ko an gama to wane ne baba akan ina so yin an ƙara jin bayani da da wannan da ya yi tambaya da ya ce mene kamar su matan biyu da aka siya ni ya sake siya eh sai ya zama na ya dawo kuma ya ce ba ita ya ni ya sake ba sai ya ni ya sake eh so yanzu sai ya bari su je ya sanya zawarci zai kinja kanan ya ya nema a ciki ko ko shi ke nan ya hau a ai yanzu lasacin uku uku ne ai an gama da shi baba ba wani hikima da za a yi ai ba wani hikima ai tun lasacin uku uku ne ai an gama kuma sai dai kai a samu wani kawai sai a bashi sai to muhammad sa'an tun da dai ya ƙi ya aure bari a bashi sai a bashi ɗaya sai a ƙara dubawa wane ne a ban ce malam mamuda ba ba a na kana kallon shi malam mamuda wannan yana sai ya zama mugu ba akan makalla amma zan iya jin sosai shi sai in saka mai sai shi ya je.
to ka halatta abinda ka halatta mai kenan yanzu na ko ka aure ta dan ka halatta mai to Allah ya hana haka a ai ba wai da Allah ya hana haka sai dai ka aure ta kai abinda da za ka yi da ita kace yanzu ta ishe ka na kai ka sake ta ba wai dan ka halatta mai ashe Allah ba a mai ujuru wa alaikumus salam almajiranka
Bayan sakin da aka tilasta mutum ne, aka mai barazana haka, za a kashe shi yawa ranar saki bai yiwu ba na duk sakin da aka tilasta ka a ce sai ka yi shi in baka yi ba za a kashe ka aka ce saki bai yiwu ba Allah ya fi mu mu je wani
amma a kan mutum ne ke neman gidan sai mutum yana neman budurwa kamar yadda suke zuwa taɗi cikin gari Cika ba kawai a yi.
aka zauna sai aka kulle sadaki an kulla sadaki yanzu sadakin nan ya zauna a matsayi an bashi ne ko koya ya bai zauna a matsayin an bashi ba a matsayin da ya shiga magana daga an bada sadaki ta zama matanka ba riga an bashi ba an dai tsaye da magana yanzu wani ba zai zo ya shiga ba to yanzu ba na ma tambaya ni ma yanzu idan ka mutu bayan ka bada sadakin za ta yi maka taka ba eh to me za ta yi ba komai kenan ba aure tsakanin ba aure aka yi ba kenan
daga shi ya ga a wakil da ya gyara ya ce za ta kuka a ko su ne da suka ba da dawo ya yi ya kula da zaki kamar an yi ta an yi jiniya kamar an kulla ko za a yi komai ma da ita yadda a'a ba daidai ba ne wannan wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ya saba wa karantarwar musulunci daga ka ba da sadaki shi kenan kawai to mutane nawa ne suka ba da sadaki kuma suka yi suka ce sun fasa a ba sadakinsu
wasu ma sukan yi dan yaudara ne to kamaji wasu ma na yi ne don yaudara to ka gani akwai damuwa ai masu ba da rabi su za su ciko a wasu ma complete alaji complete amma duk yaudara ne shi dubu ɗari da hamsin ɗin ba wani abu bane a wurin shi inda zai yi lalata da ita daga nan ya gudu a ce a zo a ɗaura ya ce a ya fasa ce sadakin bai ce na bar muku man ya lalata yarinyar mutane kuma yanzu a wannan yanzu idan ita ta mutu za a zo a ba su gadanta ka gane kes din haka nan idan shi ya zo ya mutu za ta zo ta mai ta kaba kuma a ba ta gadon shi kenan ba aure ba ne shirme ne Allah ya fi mana wani tambayan to babu tambaya to za mu tsaya a nan in Allah ya yarda gobe zan shiga Kaduna insha Allah muna yin addu'a akwai dan uwanmu da jarabawa ya sama dukiyansa muna ta wasuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya maido masa da alheri Allah ya bayyana masa dukiyansa in Allah ya hukunta ba zai bayyanu ba to Allah ya mayar masa da dukiya Allah ya mayar masa da abin da ya fi wannan mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare dukiyoyinmu mugun ji mugun gani Allah ya tsare Allah ya kare dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a cikin sana'o'inmu ko damuwa a zamantakewarmu da iyalanmu Allah ya ɗauke hanyoyin samu Allah ya ƙara sanya albarka a ciki Allah ya ƙara buɗe a ciki kaiwa da komowanmu a kan hanyoyi da kaiwa da komowan dukiyoyinmu a kan hanyoyi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tsarewa Allah ya ƙara kiyayewa abinda makiya ke shirya ba a zahiri ko a baɗini Allah ya rusa shi Allah ya shiga tsakaninmu da makiyanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zurwoyinmu Allah ya ƙara sanya musu albarka wayanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wayanda suke kan kuskure Allah ya shirya akwai liman malam zakariya na wancan masallacin bai da lafiya muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi lafiya dukkanin abin da ke damun sa Allah ya dauke masa mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya tsare mu Allah ya kare mu dan alfarman manzon Allah اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين